أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yau muna zama na takwas ko? A wali haza a shara sallallahu alaihi wa sallama bi ƙaulihi fima haddasan qadi shahidu Abu Aliyin. Saboda haka ne shugaba alaihi salatu wassalam yayi ishara da zancensa a cikin abin da alƙadi a shahida Abu Aliyin ya zantar da mu, hadasana ƙadi Abul Walidi, hadasana Abu Zarren, hadasana Abu Muhammadin wa Abu Ishaqa wa Abul Haisam ƙalu duka suka ce, hadasana Farabriyo, hadasana Bukhariyo, hadasana Abdul Aziz bin Abdullahi, حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال duka dai daga Abu Huraira daga shugaba alaihi salatu wassalam ya ce ma min al-anbiya nabiyyun babu wani annabi daga cikin annabawa illa u'diya min al-ayati face Allah ya bashi mu'ujizozi, ya bashi ayoyi, ma mislihu amana alaihi basharu wadda kwatankwacin wannan ayar da aka bashi, talikai sa yi imani da shi ga baki ɗaya. Kowane annabi daga cikin annabawa in ji shugaban alaihi salatu wassalam, ya ce ba wani annabi daga cikin annabawa face Allah ya ba kowannensu wani yanki na mu'ujiza, wadda wannan mu'ujiza ta kowane annabi shi kaɗai in an kalle ta, to ƙarfin mu'ujizai ya isa yasa duk mutane su imani da shi. Wa inna ma kanan lazi utitu, amma shugaban alaihi salatu wasalam ce to amma ni wadda aka bani wahayan wahayi ne. Aw hallahu ilayya da Allah yake yin wahayi a gare ni wato alqur'ani kenan. Fa arju an akuna akasarhum tabi'an yawmal qiyamati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka ina kwaɗayin in zama na fi su yawan mabiya a ranar tashi alkiyama in zama na fi su yawan waɗanda za su biyo bayana in zama na fi su zama wanda za a bi da yawa jama'a ta su fi na kowa yawa haza ma'anar hadisi inda ba a zahim wannan shine ma'anar hadisin nan a wurin bangaren malamai wa zuhuru mu'jizatu nabiyina sallallahu alaihi wa sallama ila ma'anan ahara wato rinjayen mu'jizar shugaba alaihi salatu wassalam a cikin wata ma'ana min zuhuriha daga rinjayen mu'ujizan nasa, kauniha wahayan. Wato wani babban ɓangare na kasancewar mu'ujizar shugaba alaihi salatu wasalam ta rinjayi sauran mu'ujizozi shi ne kasancewar shi tashi mu'ujizar wahayi ne. Za ga sauran annabawan ba wahayi ba ne mu'ujizansu, ko? Za ga wani mu'ujizarsa sanda ne, wani mu'ujizarsa wuta ba ta ƙona shi ba, wani mu'ujizarsa ya uh, ya zanna tsawon lokaci a cikin cikin kifi ya hito lafiya lau wani mu'jiza abubuwa dai ga sunan wani mu'jizan sa ya hau kan iska ne wani mu'jizan sa ya raya matattu ya warkar da marasa lafiya ne to ai shi shugaba alaihi salatu wasallam ta sa mu'jizar wahayi ne ke zuwa daga Allah yake ta sassauka yake ta sassauka eh to kasancewar ta wahayi ne ya nuna tarin jaye sauran mu'jizan annabawa da ba abu kwara ɗaya bane ya takaito akan mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani zai zo yayi wani tahaddi ya ce idan an isa ayi kaza ko ya hudo ta magana yanzu Allah zai sako da wahayi da farko dai a fara tona mashi asiri Allah ta ai shi wannan wanan da yazo ina magana ba shi bane wani dan kaza mai dabi'a kaza mai hali kaza to kaza yake nihi kuma halin shi kaza ne abin da yake tambaya kuma kaza ne in ya tahi dubu sun zo duk za a yi musu haka duk za a yi musu a wa kalaman sannan kuma kasancewar mu'jizar sa zance ne la yumkinu takayyulu fihi to takayyuli riyawa bai yiwu a cikinsa kaga a annabi Musa da ya zo da sanda ya zama cewa wannan sandar tasa idan ya sake ta tana zama maciziya da aka zo za a yi ranar haɗuwa ɗin nan ba sai suka yi ta yin sihirce sihircen suna yin kima kiman macizai ba wai suna ganin sun yi kafiri bai da basu bai da hankali wai suna ganin sun zo da macijiyar ma da ta ta sandan Musa girma wai za a ƙure shi ne nan ai ba dai yana sakin macijiya ta zama sanda ba to aka je aka haɗo tsahi kala kala aka zo aka haɗa macizai sai a sako maciji kawai malam ya taho wai da nihin cewa ga macizan ma da za su iya haɗe macijiyar sandan Musa. Ai kaga sun yi ƙoƙarin su kwaikwaya ko? Sun yi ƙoƙarin su kwaikwayi nashi. To shi ne nan yake gaya mana shi mu'jizar shugaba alaihi salatu wasallam alqur'ani ne. Bai yiwo wani ya kwaikwayi wahayin alqur'ani. Allah ma ya masa tahaddi an ci kwalansa kan in sun isa su zo da kwatankwacin sura ɗaya ta alqur'ani. kuma larabawa ne kuma ƙur'anin larabci ne kuma suka kasa la yumkinu takayyul fi bai yawo kwaikwayo a cikin sa arƙariyawa arƙariyawa a zo da wani abu kamar ƙur'ani ko wani ma sakare da ya nufi ya kwaikwayo alamta da kaifa ya tasa shikenan sai ya zama mafi wawancin wawaye daga cikin su da kansu ma suka rika mai dariya suna ka amma dai wani kaji kunya giwa ai ba haka take ba eh giwa haka take yadda ka faɗi ina da Allah ina giwa ta ga kaho kai ka hauka ce mana ka gani eh wala tahayyulu alaihi sannan ba iya yin dabara akan haka ba wani mai wayo da zai iya tsayawa ya dabara ya tsaro wani zance zance ya kama da na alqur'ani bai iyawa wala tashbihu kun ba su iya kwaikwayawa ga alqur'anin sun ji shi wancan shafi san ai so ya kwaikwaya ko alfilu malfilu ko wai lahu zanabun dawilun wai giwa ce take da dogon bindi saboda ya haukace yace fa inna ghayraha min al-mu'jizatir rusuli domin wani alqur'ani daga cikin mu'jizan annabawa kadara mal mu'aniduna laha masu tsaurin kai daga cikin kafirai sun nufi bi ashiya'an dami ufit takayyul biha sun nufi wasu abubuwa da suke so su rika riyawa su rika kwaikwayo na wayannan mu'jizozin su rika kwaikwayo da si alal du'a a gurin mutane masu rauni sai su rika nuna ma raunanan talakawan kafirai cewa mu ma abin da aka yi din nan ai ba ba mu iyawa bane muna iyawa sai su dan kwaikwaya su ma su yi wani abu nasu amma alqur'ani ya gagara kai liqa'i saharati hibaluhum wa isiyuhum kamar yadda yan sihirin nan na zamanin annabi Musa suka rika wurga hibaluhum igiyoyinsu wa isiyuhum da sandunan su wai da nihin za a kwaikwayi macijiya annabi Musa sanda annabi Musa wa shifu zalika da abin da ya kama da wannan mai ma yuka yi lahun sahiru daga abin da ɗan sihiri yake riyaya, au ya tahayyalu fihi ko kuma yake yin dubara a ciki, don a ɓatar da hankalin waɗanda kasan ‘yan sihirin nan akwai ƙarya. Duk ƙoƙarinsu shi ne wata hanya za a ba a kawo da hankalin mutane, kada su gane haƙiƙan abin da ake yi saboda su zama sanyirin jayi da ƙaryarsu. To, Alƙur'ani mu'ujiza ne, da Allah ya saukar wa shugaba alaihi salatu wasalam, zance ne, kuma zancen larabci ne, kuma ya gagare su. والقرآن كلام ليس للهيلة القرآن زنتين باب وتدبارة ليس للهيلة ولا للسهر في التخيل فيه عمل ليس عمل باب وانا ايكي للهيلة اتكين دبارة ولا للسهر كو سهري باب وانا نجي ايه حدو سهري asihirin he a zo a ji ana ƙara zance kai ka ce ayoyin alkur'ani ne ƙaryar ɗan sihiri bai iyawa ba hanyar da zai iya yin wannan Allah ya rihe ƙohai eh laysa lihilatu wala lisihiri da dabara da sihiri ba su da hanya takayyulu fihi a cikin riyawa a cikin kwaikwayon qur'ani ba su iyawa to saboda haka fa kana min hazal wajhi sai alqur'ani ya zama ta wannan fuskai indahum a gurin su azhara min gairihi shine mafi rinjayin min gairihi daga wani sa min almu'jizati daga mu'jizozin sauran annabawa dalilan haka ne sai ya zama alqur'ani ya rinjayi duk wata mu'jiza ta wani annabi saboda sauran mu'jizun da aka ba annabawa akwai kwaikwai a ciki in duniya 'yan sihiri ma su rika tunaninsa kwaikwaya su zo da nasu amma alqur'ani abin ya gagara eh kama la yatimmu li sha'irin kamar yadda baya cika ga mawaki wala qadibin ko ga mai huduba an ya kuna sha'irin ya zama mawaki aw qadiban ko mai huduba bitarbin min alhiyali wata muhi da wani nau'i na dabarbaru da magudi ko ko tunda kuke kun taba ganin wani mawaki ya zo ya ce zai muku waka an fara kiɗa za a yi waka an fara rera abubuwan rerawa kawai sai kuka ya koma ya ki magana sai wasu ɗan dabarbaru yake yi da sunan yana dan wani kama kama da sunan waka kama kama baya waka fa dole a tsaya a ajizance a rero magana ko magana in an rero ta ta rera ta yi sauti ta yi daɗi ta yi ma'ana da za ta ɗauki hankalin jama'a ta ba da fa'ida to mawaƙi ma bai ci da buguzun ba da mutum ya fara waka yana haɗa maganganu marasa ma'ana zaka ji zaka kai da Allah ku rabu da shi wannan shi banda shirme me yake haka ake waka to waka kenan wadda take duniya a cikin ta ba a ci da buguzun ba wannan yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sharrafa wa karrama wa majjada wa azama yace inna min al-kalami la sihr eh hakika akwai sihiri a cikin zance wa inna min ash-shi'ri la hikmatu yace a cikin waka akwai hikima min ash-shi'ri akwai waka a cikin waka akwai hikima to kaga tunda yayi faɗi wannan to ta tabbata ila yawmil qiyamati duk wanda zai zo ya faɗi nan tan waka babu hikima ba dabara a ciki ku mutane da za ku saurare na ku ji kawai da Allah game da wannan banda hukama yake yi ba wai ku bane kuka ga dama kuka yi haka a shugaba ne iginda ya doka kuma dole abu dokai ya ce waka dai in dai waka za a yi to akwai hikima ciki in kai aka zo waka ta zo babu hikima to mutane da kansu ma za su yi ma hukunci saboda shugabansu fid dunya wal akhirah ya riga ya tsara yadda yake so su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ki faɗi magana to ta tabbata dole haka za a yi kawai ba wani wani shikenan kawai ta zama hukunci kuma hukuncin ba a neman mutane su yadda a'a sun yadda ma kowa ma ruhan ya yadda yanzu wani kafirin ya san san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin waka akwai hikima ai bai sani ba to amma da zai zo a yi waka a gaban shi ya san ma'auninta a yi ta babu hikima zai ce kai Allah wannan zancen bai daidai ba to me yasa ce bai daidai ba saboda babu hikima ciki to me yasa da ya ji ba hikima ya ji ba ta daidai ba saboda ogan duniya da lahira ya riga ya hukunta haka yake so waka ta kasance da hikima cikin ta eh to mawaki ma bai ci da buguzun ba bare kuma wanda zai zo da magana mai ma'ana to bari alqur'ani an gane abin da yake ni yace to wa tawil al-awwali akalasu arda amma tawilin farko shine mafi kyau shine mafi yarda wa fi hadha tawil sani a cikin wannan tawili na biyu ma yugammadu alaihi al-jafnu akwai abin da yake rintsar da idaniya ya makantar da ita gaba da neman wani ƙarin bayani ta gamsu waye guda kuma yake sa a rintsa idaniya din ah wa wajhun salisun na'am eh wa wajhun salisun fiska ta uku ala mazhabi man qala bisarfati ita kuma wannan fuska tana magana akan mazhabin waɗanda suka ce shi alqur'ani sarafa ne sarafa ne wa annal mu'arabata kuma cewa bijirere ne ya da alqur'ani kanar fi maqdurul bashari ta kasance daga cikin abinda ɗan adam ke iyawa fasrifu anha amma tunda Allah bai hukunta ma kowa iyawan ba sai aka juyar da su suka kasa nan suna magana cewa yin bijirere ne ya da alƙur'ani wani ya zo da wani zance da zancen yake kwatantar alƙur'ani wani abu ne wanda ɗan adam na iyawa a wannan mahangai amma Allah ya kange shi ga barin iyawan saboda gajiyarwa irin ta Allah an gane kamar misali a zo da kayan da al'ada ta jikin ɗan adam zai iya ɗaukar su amma sai aka zo da wasu kaya aka ce ya ɗauka ginin jikin shi al'adatan ya kamata ya iya ɗaukar su amma saboda ana so a nuna mai wata gazawa da aka ɗauka aka ajiye aka ce in ka isa ɗauka sai ya kasa kun gane fahimtar bayanin malaman nan nan wasu ɓangaren malaman suna ganin haka in ji alƙali amma sai Allah ya juyar da su larabawa ɗin suka kasa aw ala ahad mazhabai ahlus sunnati ko kuma a ɗayan matafiyar nan guda biyu ta ahlus sunnati min annal ityana bi mislihi na cewa zuwa da kwatankwacin alqur'ani min jinsi maqdurihim yana daga jinsin abin da su suke iya yi walakin lam yakun zalika qabl wala yakunu ba'du sai dai a kahin yanzu ba su yi ba bayan yanzu ma ba su iya yi yana daga abin da suke iyawa amma Allah ya hana su li'an Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki lam yuqdirhum bai ba su iko ba wala yuqdirhum alaihi kuma ba zai ba su iko akan shi ba a yanzu kafaran duniya sun ji kunya ihu suke kawai da tabarman menene kunya da hauka tun zamanin su Abu Jahil Allah ima kafirai ta haddi a yau akwai jikokinsu da wakilansu da waɗanda suke akan kujerun mukamansu ko to ai me yasa har yanzu kafiran duniya sun kasa su haɗa wani kwamiti su ce alƙur'anin nan kamar su za a ce ma in sun isa zo da kwatankwacin sura ɗaya taya to tun da can kakanninsu sun su Abu Jahil sun kasa su yanzu kafiran wannan zamanin bari su hitta su kakanninsu daga kunya me yasa ba su yi ba an gane ko ai da he kafare su ce kai wannan qur'anin bari he mun karyata abin da aka faɗi a ciki bari mu zo da abin da yake kwatan kwatan inna a daina gajeren sura saboda mu nuna cewa su saboda su nuna cewa su magadan kakanninsu ne kakannin sun kasa yanzu an samu ci gaba a cikin lalatar su da fasaha da hikima to yanzu bari su zo da shi wai dan Allah wani me yasa suka kasa yin haka Allah ya gajiyar da su me ba wanda zai iya Allah ya ce walau kana ba'dhum ala ba'din zahira ba su iyawa ya riga ya rubuta ba za su iya ba to idan duk duniya za ta kafirce ta zama ma'abociyan fasaha da ba abu wallahi ba su iyawa ba wanda zai iya yi eh da wani zai yunkuri yayi yadda kakan shi wancan mai alfilin alfili ya ji kunya da ne yanzu ya ji kunya da sai ta kakan shi wallahi sai dai su koma wani gehen kawai su ki yadda su yi ta cewa ba gaskiya ana suna musa amma zuwa da kwatankwacin shi Allah ya gaje da su ba su iya eh to wa bainal mazhabaini farqun bayyinun tsakanin waɗannan mazhabobi akwai rarrabewa bayyananna wa alaihi ma jami'an akan duka gabaki daya fatarkul arabil ityan bima fi maqdurihim gazawan larabawa wajen zuwa da abin da yana cikin ikon su suna iyawa au ma huwa min jinsi maqdurihim ko kuma abin da yake daga ɓangaren abin da suna iya yin shi, waridahum, amma suka kasa kawowa, kuma suka yadda bil bala'i da narkon bala'i da Allah ya tasafkan masu. Sun kasa kawo kwatankwatan alƙur'anin kuma sun ƙidda da ƙur'anin. Suka sha, suka yadda su sha bala'i, wal jala'i, suka yadda a kore su daga garuruwan su wajen yaƙi, sun kasa yadda da ƙur'ani kuma sun kasa zuwa da kwatankwacin shi. Wasiba'i, kuma suka yadda aka ribace su, an buga yaƙi an kama wasu an kashe wasu an ɗaura wasu wal izlali suka yadda da ƙasƙantarwa addini ya ƙasƙantar da su wa tagayyir hali suka samu jirkita hali da suna zanna kalau qur'ani yazo suka musa suka kiyarda da qur'ani suka haɗu da bala'i da narko na sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hali ya canza musu wa salbin nufusi aka sance musu rayukansu wasu da aka kakkashe su a wajen yaƙi wal amwali suka yi asarar dukiyoyinsu wata ƙari'i aka kwankwashi kawunansu wata ubihi aka jefa masa annoba wata ajizi Allah ya gajiyar da su wata hadidi kuma aka yi masa gargadi aka ja masa layi walwa'idi aka sauka masa jinar ko na bala'i wai ta suna ina aka yi masa wannan abin akan alƙur'anin da sun kiyarda da shi kuma sun kasa zuwa da kwatankwacin shi suna ina walwa'idi adenu ayatul lil ajz an al ityan bi mislihi yace to wa'annan wannan sanfofin bala'in da suka game da su shine mafi bayyanar aya lil ajaz ta gazawar su anil itiyanu bi mislihi ta kasa zuwa da kwatankwacin alqur'ani aida da bala'i ya bala'i yace kai wannan bala'i ya musu yawa ya za a yi a zo an kashe su an kore su daga gari an ribace su an kaskantar da su an sun yi asarar rayukansu sun yi asarar dukiyoyinsu sun yi sun ji kunya kai tunda ba za su yadda ba kai ya kamata su yi haɗaka su ce kai mu ma mu mai da raddi ko da ba za mu yadda ba mu mai da raddi mu zo da kwatankwacin qur'anin nan ko da da aya ɗaya ne amma suka kasa suka kasa wannu kula kuma suka sunku yadda kawunan su an mu'aradatihi daga barin bujirere ne da alqur'ani tun daga lokacin ka ƙara jin wani yayi magana ka ƙara jin wani ya shigo cikin qur'ani ya tanka sai suka koma minahinci sai aka koma wai sai a nemi wata aya ta alƙur'ani sai a zo sai a canza ta a canza sai Allah ce ƙarya kuke yi eh ba daga eh law min indi ghairillahi nazala lawajadu fihi ikhtilafan kathira Allah ce ba za ku iya ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizina ba ku iyawa mu muke tsara abin mu shikenan idan an je suka yi tushe aka saka wasu ayoyi a cikin alkur'ani ko aka canza wasu lako kalmomi aka bata wata ba'ana shikenan sai ka samu da sun zo sai ya samu dan karamin yaro shekara ya sha uku ko sha hudu ko sha biyar da an karanta ya ce kai ba haka bane nan gurin abu kaza ne sai ce kai ka kai ka kai ka kai eh eh to daga nan ya suka gane to lamarin nan aka shahi qur'anan aka batar da su aka yi makirci aka yi munahinci aka tattanza abubuwa aka shikenan sai aka samu mutum he zanna kawai shikenan he nemo fararen takardu shi kadai daga shi dan fiyo ta he dan ruwa da yake sha a kohi in zahi ya ishe shi ya cire riga ga alƙalami ga tawada ga ga ga ga ga, ga faifa he dai dan gwada kwas ya jirgi alƙalamin shi kwas ya karkade far far far far far far far sai kama rubutu suka ce to nan target din su ba zai ba suka ga ya za a yi littafin nan an yi makirci yara sun ci gyara an canza wani abu ƙananan yara sun gane an canza an ƙaddace littafin kuma wasu sun zanna kuma kawai daga ka suna rubuto shi sai suka ce to wannan sha'ani ba za su iya ta nan wajen fito da ke ba yahudi bai da haƙuri ba su aje kayan yakin su sai dai su mutu ko a mutu ana yi to he suka ce koma kuma ya za a ya kulla ma makirci musulunci makirci a rika shigowa sai a rika yautara ya za a yi a jeho rikici a tsakanin ma'abota qur'anin ya za a yi a jeho rashin zaman lafiya ya za a jefa gabacece ne ya tsakanin juna ya za a yi a raba kan jama'a ai he in suna kan haɗe ne sannan nasara za ta yiwu to bari a raba kansu rigima ta shiga cikin su to duk daga haka ne he mun yi a hankali Eh, amma dai Qur'ani ya gagare su tabawa. Wa'adi ne na Allah ila mulki kiyamati, ba su iya komi cikin shi. Eh. Ah, wa annahum mun'u an shay'in huwa min jinsi maqdurihim. Cewa su kafirai an hana musu daga zuwa da wani abu wanda yana daga jinsin abin da suna iya yi. Wa ila hadha zahaba Imam Abul Ma'ali al-Juwayni. Akan wannan ne Imam Abul Ma'ali al-Juwayni ya tafi wa gairuhu da wanansa. Kala yace wa hadha inda na wannan mu'jiza a gurin mu a balagu min karkil adati fil af'ali wannan mu'jizar ta alqur'ani da ya zama cewa ya gajiyar kowa daga cikin arna ya kasa ya zo da kwatankwacin abin da aka zo da shi na alqur'ani yace to wannan ya fi isa matuka akan mu'jizozi na ayyuka da annabawa suka zo da shi yahi irin a sakala hannu a ƙarƙashin hannuwa sai haske ya hito din nan eh irin aurakar da mara lafiya din nan da sauran mujizozi na ayyuka da irin a hau iska din nan yace to wannan mu'jiza ta zance ne fa aka yi ba wani aiki aka yi ba zance ne aka yi kuma zancen da yaran su kuma aka ce su yi kuma suka kasa yace wannan ta higa jewa ta hi girma eh min af'alil badi'ati fi anfusiha wanda take mai kayatarwa a kawunanta ka qalbil asa hayyatan kamar juyar da wato sanda ta zama macijiya wani hawiya da mutane kama da wannan to zancen Qur'ani ya fita isa matakar mu'jiza fa innahu qad yadbiqu ila balin naziri cewa zai gabatu a cikin hankalin ma'abocin nazari bidaran baraɗiya wato da gaggawa anna zalika cewa wannan min iktisasi sahibi zalika bi mazidi ma'rifatin yana daga abin da Allah yake bance ma'abocin wannan zancen shine shugaba kenan alaihi salatu wassalam da daduwa na ma'arifa zalika fanna a wannan fanni wa fadala ilimin da falala na ilimi Allah ya nuna falala na ilimi saboda ita al'umma dama al'umma ilimi ce shi yasa zaka ga abu na farko da aka fara zance da shi a wahayin ilimi ne iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shine abin da aka fara eh shine qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna shi yasa dole he da ilimi komai zai tafi daidai dole he da ilimi su kuma larabawa aka same su ma abota tsananin fasaha da balaga da waka da iya tsara zance in dai magana ne a yi magana malam kai ko kai yanzu fa Allah ne ya gaje da su kan Qur'anin wallahi idan kaga wasu zantutukan nasu sai ka sallama cewa waɗannan mutanen ƙwararrun ma'abota kwankwasassan fasaha ce Qur'anin ne ya gaje da su ko fasaha ta su tabbatar ta ce an yadda akwai ta eh an yadda akwai ta to ai da wasu na wasu na jigara na jigara aka samu wasu baibayi aka samu sai aka zo musu da Qur'ani da yaran da ba nasu ba sai aka ce in sun isa su zo da kwatankwacin Qur'anin da wannan yaren na larabci ai da bai zama mu'jiza ba kun gane na an gane ko inda a ce waɗanda ba larabawa ba aka samu kuma amma larabci ba yarensu ba ne sai aka zo da ƙur'ani kuma da larabci sai suka ji sai aka ce to in kun isa ku zo da kwatankwacin shi da larabci a to ai dama ba yarensu ba ne ai ba yarensu ba ne dama ai an san ba su iyawa eh ai an san ba su iyawa to su in kan malaman da suka ce suna ganin cewa shi larabawa suna da ikon su zo da abin da yake daidai da alkur'ani kwata kama ba daidai ba kwatan kwatan alkur'ani su tsara zance a fasahar su suna girmama kaifin fasahar larabawan ne suna so su nuna mana cewa su wa larabawan nan mutane ne masu kaifin hankali da fasaha kuma abin da aka ce su zo da shi na alkur'ani din nan suna da basira da za su zo da kwatan kwatan shi din su a ganin waɗannan malaman amma an hana masu zuwa da shi ne saboda a nuna masa ba su isa ba ƙarya suke ba su mu'jiza ce ta Qur'ani ta gaje da su eh mu'jiza ce ta Qur'ani ta gaje da su kamar yadda aka hana wancan da aka ce mai dan zina aka hana ya ce ƙarya ne ai da da he ce ƙarya ne he a ce a to ga Qur'ani ya ce mai dan zina amma ya ƙaryata to yanzu ina gaskiya take kaga ai akalla wasu za su samu rikici in ku mu ne kun yadda da cewa Qur'ani gaskiya ya faɗi shine makareci to kafirai ɗan uwanki fa za su ce shi ke da gaskiya za su goyi mai baya to waye ya hana ya ce ƙarya ake an gane zancen nan wa ya hana shi ya ce ƙarya ne ƙarya yake bai isa ya ce ƙarya ne ba ya ma isa mu'jizar Qur'ani mu'jizar manzala ta buge shi to shine waɗannan malaman suke nihin cewa su ma larabawa a fasahar da Allah ya ba su a asali suna iya zuwa da abin da yake kwatankwaci da alkur'ani saboda fasaha ta kai haka amma an hana masa su zo da shi ne saboda a nuna masa ba su isa ba ƙarya suke Allah ya yi ƙarfin su manzon Allah ya fi ƙarfin su Qur'ani ya fi ƙarfin su an gane ma'anar zancen malaman nan su ko malaman ban ismi na farko ɗin da aka yi magana fuska ta farko ta biyu su kuma suna kallon cewa a fasahar larabawan ma kwata-kwata ba a saka masu ƙwarewar da za su iya zuwa da kwatankwacin Qur'anin ba An gane? An gane ko? A malaman da suka yi karatun jiya kenan. Alƙali yana kawo mana wannan alƙalin Allah ya saka ne da alheri. Wato wannan bawan Allah babba ne. Malam littafin nan washi kaɗai zan na rubuta ya ba haɗaka suka yi su da wasu ba. Ba haɗin gwiwa aka yi ba tsakanin malaman gabas da na yamma na kudu da na arewa aka ce ku zo mu haɗu mu rubuta shi. Kai ka san wannan da madadi ne Muhammadi. Eh wannan da madadi ne Muhammadi. la ilaha illallah kai kai malam malam kwakwalwa malam malam malam wannan hankali da aka yi wannan rubutu da shi ba irin hankali bane ɗabi'i irin wata wata wani haske ne Allah kawai ikin sa mashi yace alƙali tashi kai man wani aiki tashi mun wakilta ka kamar yadda Allah ke ganin dama ya tada annabawa ba sai yayi shawara da kowa ba to haka yace kai alƙali tashi yi rubutu ga nan mun kinsa maka rubuta da nihin mu billahi lazi sai dai da nihin Allah za a iya wannan aiki wallahi sai wanda Allah ya daɗe shi da madadi madadi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan za a iya tsara wannan zancen malam ta ga yadda yake ɗauko misalai misalai duk rashin gane mu fahimta miki karatun je in ka haɗa shi da karatun yau abin da yake magana kanya wasu malaman suna ganin cewa shi alƙur'ani Allah ya yi shi da wani irin usulubi wanda usulubin da ya yi alkur'ani da shi. Larabawa kaifin hankalinsu da ake yabo da basirarsu bai kai irin yadda za su kawo kwatankwacin ƙur'ani ba wai irin alkur'ani ba. Su kwaikwaya bai kai haka ba. To akan haka aka yi ta magana, aka yi ta magana. Yau kuma aka zo kan ɗaya fuskar ta uku da take cewa su larabawa basirar da Allah ya ba su za su iya zuwa da abin da yake kwaikwayon alkur'ani na zance, in ji wasu malaman. Amma an hana su su zo da abin ne, saboda a nuna masu ƙarya suke sun gaza an kashe da su, an rahe ƙwaƙwalwar tasu, amma a asali ƙwaƙwalwar za ta iya. Kamar yadda na bada misali mutum ne yana iya ɗaukar yana ɗan shekara arba'in, ɗan shekara talatin da biyar ƙarfa majiyin ƙarfi, kaga zai iya ɗaukar buhun siminti a ka. Ko ɗan shekara talatin da biyar in dai da lahiya ba zamana ta da shi? ai zai ɗau buhun masara. To, amma he aka zo da buhun masarai, aka ɗauka aka aje aka ce ɗauka an ka isa kuma ya kasa ɗauka kaga ho a asali yana iya ɗauka amma yanzu wata mu'jiza ce ta yi aiki akan he ya kasa ɗauka kamar yadda mu'jiza ta yi aiki akan waɗancan kafiran da Allah ya tsitsine musu albarka ya ce ma wancan ɗan zina kuma da kan ya ce ya yarda haka ne eh aka hana ya ce ƙarya ne to he nan alƙali wata ciki ba ra'ayin shi da ya kawo ya kawo zantutukan malamai ne yake rarrabe mana ina fatan mun fahimta wallahu alam eh ka gani to shine nan gurin arama ce to wai muna san bangaren eh arama ce arama ce muna san bangaren eh muna san bangaren cewa ba a sa kwata kwata abin ma ba ba ta wannan haisiya bane kaga ai zai hujjojin da suka kawo eh yace ba ta wannan haisi irin hikimar su da usulubin su da fasahar su da kaifin kwakwalwarsu da ƙwarewarsu kwata-kwata ƙur'ani ba ma ta wannan layin aka ba abin ya zo ta yadda ya jijita su eh malaman jiya a wajen haka biyu suka ce da abin ya zo musu ta wata fuska da suke iya yi kamar yadda mai alfilu malfilu ya fara kwaikwaya ya ce suka ce billahi lazi sai sun kawo ko don su fita daga kunya amma suka kasa kawowa eh kuma ƙur'ani ya ce ba su iya kawowa ko da ɓangaren su yana yi ma ɓangare ɗauki na gudunmawa ba za su iya kawo abin da ya yi kwatankwaci da alkur'ani ba. Eh, Allah ya ce to in ma kun ga ba za ku iya ba to ku haɗaka mana a yi contribution. Menene ba contribution ba a yi coalition ko a yi aiki menene dai o dai ba o da wanda a yi haɗaka dai. Eh, a yi a yi a yi menene? To kaji kowa dai ya kawo nashi. Eh, ya ce to koma me za a yi dai a yi. wannan ya zanna wannan fasihin da wancan fasihin da wancan fasihin sai su haɗu sai a ce to kai kawo kalma ɗaya ni kuma zan kawo wata kalmar kamar yadda zaka suna yi a cikin sha'irai din nan ko tsakanin Umar Qaisu da da da wane ne wannan da suka yi da alƙama ne ko oho ne suka yi gasa da shi wannan ya faɗi kusancen farko wannan ya faɗi na biyu a haɗa a haɗa wata waƙa wadda mai ban mamaki to wai me yasa larabawa suka kasa yin irin haka kan alƙur'ani su taron dangi mana kamar yadda suke ta amma ya dai munafikai yahudawa sai dai aka kare da taro ya za a yi a kashe musulmai ya za a cuce su qur'anin tunda ya gagare su ya za a badda qur'anin Allah ce qur'anin za ku taba to shikenan ga ko da suka je suka dan saka hannuwa suka yi batal suka yi abubuwa shikenan ya sun zo ana karantawa he yara kanana ba qur'ani a hannunsu da ka sai ce kai gurin nan ba haka yake ba akwai gyara eh ba haka bane sun haka ce aka fitar da ƙur'anin aka ƙona aka rufe aka watsa a ruwa aka ce to za su ta ga yadda za a yi Allah ya ce ƙur'anin nan mu ke tsara abinmu da kanmu ashe akwai wasu mutane na nan su irin mutane ne in ka gansu amma ashe a can cikin ƙwaƙwalwarsu akwai ƙur'anin kawai in ka ga basu rubuta ba basu zanna ba sai dai a zanna kawai a ɗauta wada a karkaɗe da wata farar takarda minti goma sha biyar sai ka ga shahi ɗaya ya zama baki an rubuta ƙur'ani Yahudawa suka gaka, Yahudawa sun ga tashin hankali ba. Tsaurin kai ne gare su, da sun musulunta, da sun sallama ma alkur'ani. Billahi lalzi. Eh, wallahu alam. Na'am, ina ne? Na'am, eh, wa fadal ilimin da falala ta ilimi, ila an yurar da zalika sahihun nazari, zuwa ga a ce kyakkyawan nazari ya juyar da wannan. Wa amma tahaddi lil kala'iki alma'ina min sirina amma tahaddi da Allah ya rika yi ma halittu ɗaruruwan halittu masu yawa ma'ina min sirina a shekaru ɗaruruwan shekaru bi kalamin da zance min jinsa kalamihim daga jinsin zancen su yanzu misali ai kafiran yanzu wakilan kafiran da ne ko kamar yadda mumunan yanzu wakilan mumunan da ne to kafiran yanzu ai sun ji yadda aka yi da su babansu su kakansu ko to ta haddin da aka yi makakanninsu su zo da kwatankwatan alkur'ani ai har yanzu haddin na nan kansu to me yasa suka kasa tsawon ɗaruruwan shekaru liyatu bi mislihi falam yatu amma ba su zo da shi ba falam yabqa ba'da tawaffur dawa'i babu abin da ya saura bayan cikar dawa'i jam'i da'in ne dawa'i kiraye kiraye ala mu'aradati bisa ga bijirere ne ya in sun isa su zo da abin da ya bijiran mu alkur'ani sun ma dai mahasan aka rasa ba abin da suka iya yi illa anna mana Allahul kalqa anha sai dai Allah ya hana halitta gaba daya daga zuwa da kwatankwacin alqur'ani bi masabati da kwatankwacin malau malau ala nabiyyun kwatankwacin da wani annabi zai ce ayati an yamna Allahu al-qiyama anin nasi ma maqdaratihim alaihi da wani annabi zai zo ya ce shi mu'jizayya shine Allah subhanahu wata'ala ya hana mutane miƙewa tsaye tare da ikon su na su miƙe tsaye din suna da ikon su miƙe tsaye misali sai wani annabi ya zo ya ce shi mu'jizayya ita ce in ya ce mutane su su miƙe tsaye in sun isa ba mai iya miƙewa warta fa'iz zamanati anhum kuma an ɗauke masa rauni ba su da wata cuta ta rauni da ta same su falau kana zalika da hakan zai faru wa addazahum Allah ta'ala an alqiyami kuma Allah ya gajiyar da su daga barin miƙewa la kana zalika min amsar ayatin da wannan ya zama daga mafi bayyanan aya wa azhari dilalatin mafi bayyanan hujja wa billahi tawfiqi gam da kasar yana ga Allah mun gane nan gurin kawa abin da yake nihi yace inda a ce misali kamar yadda shugaba alaihi salatu wasallam izo da alqur'ani sai aka yi mukafirai ta haddikan in sun isa zo da kwatankwacin shi amma suka kasa to nan ya bayyana mana da mas'alar ne sai yake nuna cewa da a ce wani annabi ne ya zo da annabin ya zo sai ya ce makafirai shi fa in mutane suka zanna ya ce ba su iya miƙewa ba za su iya miƙewa ba kuma mutanen nan lafiyar salo babu wata cuta tare da su kaga ai ba za su yadda ba ko za su ce in an isa a ce to shi kenan sai ya ce to ga kunan zanne ba wanda zai iya miƙewa cikin ku in kun isa ku miƙe kuma sai suka zo miƙewa suka ji san kasa yace to da wannan ya zama mafi bayyanan mu'jiza ga wannan annabi a ce wai malam annabi ya ce a miƙe an kasa miƙewa mutum da ran da lafiyar shi kawai wannan ya isa abin mamaki ai da mutane haka za su ce ko yace to ai daidai yake da wannan abin da aka ce musu yi na alkur'ani suka kasa ai fice irin misalin ɗaya ne wallahu alam wa kada gaba an ba'alil ulama'i wajhu zuhuri ayatihi ala sa'ir ayatil anbiya'i hakika ya fako ga sauran malamai fuskar rinjayen mu'jizan alkur'ani akan sauran mu'jizan annabawa hatta hitaja lu'uzrin an zalika bidiqat afhamil arabi har ya zama sun kafa hujja da uzuri game da wannan na zurfin fahimtar larabawa wa zaka'il wa zaka'i shine wa zaka'i albabiha da kuma kaifin hankulansu wa wufuru uqulihim da zartuwa na hankalin nasu wa annahum cewa su adrakul mu'jizata fihi sun riski mu'jiza a cikin alqur'ani bi fitnatihim da kaifin hankalinsu amma وجاءهم من ذلك بحسب إدراكهم يزو مسو wani yanki wannan yanki na alqur'ani ya zo masu da gwargwadon abin da suke iya riska wa gairihi da wani su larabawa min alqibdi na daga qibdawa wa bani isra'ila da bani isra'ila wa gairihim da wani su lam yakunu bi hadhihi sabili ba su kasance akan wannan tafarkin ba bal kanu min algabawati sun kasance saboda wawanci wa qillatil fitnati da ƙarancin fahimta bai haisu jawwaza alaihim fir'auna annahum rabbuhum ta inda shi fir'auna ya halatta musu cewa shi ubangijinsa ne nan gurin yana magana akan cewa to tun da alqur'ani ya gagari larabawa su kawo tare da kaifin basira da kwakwalwa da zare da zartuwar tunaninsu to yanzu ba magana wani larabawa ake ba kuma kada kuma daga baya wasu mutane waɗanda ba larabawa ba su zo ce ai da an ba su dama tun da larabawa sun kasa su da an ba su gari da sun kawo an gane misalin ya kada wasu mutane waɗanda su ba larabawa bane ba kuma zo ce ai larabawa sun kasa su da an ba su gari da sun kawo abin da yake da sun kawo abin da yake larabawan sun kasa kawo shi wa gairihi da wani min kibti min al daga kibtawa na Misra ɗin nan, wa banu Isra'ila da banu Isra'ila, wa gairihim da waninsu, lam yakunu bi hadhihi sabili. Su ba su kasance a wannan tafarkin na irin fasahar Larabawa ba, kwata kwata dama ba su da fasaha sosai. Me yasa alqur'ani me yasa alƙali ya ce ba su da fasaha? Ya ce bal ba haka ba kanu min al-gabawa su suna ma da wani yanki na wawanci wawaye ne. Wa qillatul fitnati da karancin fahimtar lamari. Kama an ce to alƙali ya ko muka ji ka ce masa haka? Sai ya ce ga dalili bi haisu saboda jawwaza alaihim fir'aunu annahu rabbuhum yace ba kibda bane ba da banu isra'ila fir'auna yazo da kansu iri iri sun san shi sun san uwa ta da uba na sakatan banza katan wohi amma yazo yace shine Allah su kuma suka yadda ya ce to to nan alƙali na nahin inda larabawa ne da ƙarfi yadda da shi eh abin da alƙali ke ni kenan ya ce to saboda haka kada wani wanda ba balarabe bai cika mana baki wata rana ya ce larabawa sun kasa duk da kaifin basirarsu da kwakwalwarsu da tunaninsu da ƙwarewarsu wani ya ce ai shi da shi aka ba dama da ya zo da abin da larabawa suka kasa ya ce yi wa mutane shiru ga ƙibɗawa nan da banu isra'ila saboda wawanci da dolanci irin nasu in ji alƙali fir'auna izo ita ya musu allansu ne shi kuma suka yadda yace to kai waye kai kuma yanzu da zaka zo ka ce wani da an baka dama da ka zo da shi wata wasu alaihim samiriyu zalika fil ijli ba da imanihim sannan kuma samiriyu musan samiri wannan wanda fir'auna wannan wanda mala'ika jibril ya raina eh musan da mala'ika Musan da mala'ika Jibrilu ya raina ya zama kafiri, ga Musan da Fir'auna ya raina ya zama annabin Allah mumini. Ba Musan lazi rabbahu Jibrilu kafirin ko? Ba Musan lazi rabbahu Fir'auna muminu. Ka gani to lamarin Allah kenan. Ya ce wajen wajen alaihi musamiri yu zalika fil ijili. Haka nan Musa Samiri ya zo ya halatta mun cewa wai wannan ɗan raƙumi shine Ubangijinsu. Ba da imanihim bayan dawa sun yi imani da annabi Musa. amma annabi Musa ya tafi je yayi munajati a kwanakin nan nasa da yayi wai kuma kahin ya dawo ya ban Musa Samiri wai kuma ya halakar da su kuma ya gaya musu cewa yanzu wannan dan raƙumin su rike shi a matsayin Allah in ban da dolanci irin nasu in ji alƙali kuma wai suka yadda ya ce to yanzu cikin irin waɗannan ne wanda zai zo ya ce da an baya dama da da da da, da shi da ya kawo nan wannan wani irin tun baki ne wai yake mana eh malam ka ji zance ma wannan zance daga Allah yake zuwa eh wa abadul masiha kuma suka bauta su banu isra'ila suka bauta ma annabi isa almasihu ma ijma'ihim ala salbihi bayan kuma duk baki ɗayan banu isra'ila ba sun haɗa kan cewa an an an kashe annabi isa sun haɗu shi yasa ma suke yin cross din nan da siffar rataya ko amma kuma to to tun da an sun riga sun yarda cewa an kashe shi a riyawansu amma qataluhu wa ma salabuhu ko walakin shubbiha lahum to amma tunda sun ce an kashe to ya za a yi kuma su zo wanda aka kashe su ce kuma shine Allah su kaga akwai akwai baranci cikin wannan Allah ya ce to wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu a ba su kashe shi ba su ke riya sun kashe shi eh ba su ba salate shi ba sai dai an masa ya masa kama ne kawai an kwatanta masa da wani dan uwa nasu ne shi da suka shiga sai Allah ya dauki abin shi sai wani daga cikin su aka mai da shi a surar shi kuma annabi Isa suka kashe shi suka hito suka ce sun kashe shi Allah ya ce Musa Isan shi nan eh dan uwan su suka kashe faja'aduhum min al-ayati zahirati al-bayyina sai aya mai rinjaye mabayyaniya ta zo musu lil absari ga hankulan su bi qadari killas afhamihim da gurgurdan kaurin fahimtar su mala yashkuna fihi wanda ba su kokonto a cikinta wa ma'a haza amma tare da haka fa tare da haka fa kalu sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharata duk ayoyin da aka ba su su banu Isra'ila duk abin da suka ce ma annabi Musa ya zo masa da shi sun ce sun ce a zo da soyayyen kabaki aka zo da ma'ida aka zo da tsuntsun fakara, salwa kenan ko? Fakara, aka zo da darba, aka zo, duk abin da suke so aka yi, waya ma daga ƙarshe suka ce wa annabi Musa wai su ba za su yi imani ba Allah ya hito su gashi. Sannan su yi imani hatta nar Allah jaharata. Walam yazbiru alal manni was salwa, ba su yi haƙuri akan darbar da aka saukan masa ba su rika shan zan mai daɗi. Was salwa ba su yi haƙuri da tsuntsun fakara da su suka ce kuma a kawo. aka kawo wastabdalu allazi huwa adna billazi huwa khairun suka masanya abin da yake makaskanci da abin da yake mafi wal arabu su ko larabawa ala jahiliyatiha tare da kace suna azabar jahiliya akasaruha yawancin larabawa ya sani ya tarifu bisani sun san da akwai Allah nan gurin in kun fahimta wa alƙali na nuna ba wata kabila da ta kai larabawa kaifin basira ba wata kabila da ta kai larabawa kaifin hankali ba wata kabila da ta kai larabawa wayewa a cikin zamani tun abu tun farko bare ma an sa su su yi abu sun kasa wani katon kuma ya zo ya ce da shi aka sa da yayi ga abin da su banu isra'ila suka yi musa ma ga abin da suka gaya mashi fir'auna kuma ya mai da su dola ya ce shi Allah ne kuma suka yi shiru da bakinsu eh ana rabbukum la'ala kuma suka yadda yace to amma su larabawa tun a zamanin jahiliya sun yadda da akwai wanda ya sana'antar da halitta shine Allah wa inna ma kanat yataqarrabu bil asnami ila Allah zulfa wani zai ce a to idan sun yadda da Allah me yasa suka bauta ma gumaka alƙali yace a a ai sun gumaka ne wai su yataqarrabu bil asnami wai suna neman kusanci da wa'annan gumakan ne suna bauta musu wai li yuqarribu ila Allah zulfa wai dan su kuma su zama masa tsani tsakanin Allah su dan ƙara masa fada gurin Allah su haukar su fa wannan hauka da yawa take sun yadda da Allah fa amma wai suna bauta ma gumaka ne wai ba ga yatan ba Qur'ani li yuqarribuna ila Allah zulfa wai dan dan su kusanta su da Allah su ƙara samun kusanci wai sun yi kamun kafa ne wai kai wannan hauka da yawa take eh wa minhum man amana billahi wahdahu daga cikin su kuma waɗanda da haka akwai waɗanda sun yi imani da Allah shi kadai ba tare da saka gumaka a tsakani ba min qabalin rasul sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan shugaba alaihi salatu wassalam bi dalili aqalihi wa safa'ilud bihi waɗanda suka yi sun yi ne bi dalili aqalihim saboda dalilin hankalinsu wa safa'ilu bihim da tatattan kwakwalwarsu sun tsaya sun duba sun ga kai wannan halitta malam yadda take yadda Allah i halitta a ce kuma haka take kawai kara zube ba wani mai samar da ita suka ce kai ba zai yi ba a ba zai yi ba dole akwai Allah as-sani'u al-hakimu wanda ya samar da halitta to da wannan fikirar da wannan tunanin nasu suka tsaya suka gane kai akwai ho Allah kuma Allah gaskiya ne eh kaga nan gurin ya nuna wayewarsu da kaifin tunaninsu wala ma ja'ahum ar-rasul bi kitabillahi yayin da shugaba alaihi salatu wassalam ya zo musu da littafin Allah fahimu hikimatahu sun fahimci hikimar da ke ciki sai ka gane kai tsakani da Allah abin da ke cikin alkur'ani a ce wannan zance ne da wani ya zanna ya tsara kawai don ya yaudare mu ba zai yiwu ba. Dole zancen nan daga inda aka ce ya hito daga Allah ɗin to daga nan ɗin yake. Da ƙwaƙwalwarsu da fahimtarsu sun san irin ma'aunan gina zancensu na larabawa. Sun fahimci cewa wannan zancen da ke cikin alƙur'ani ya girma ajin fahimtarsu. Saboda haka sun yadda daga Allah ne. Daga cikinsu akwai waɗanda suka yi haka. Wata bayyanu bi fadala idraki kaga ai yana daga ciki isa sai na Umar ko? A bisa sabanin abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa ko kuma ya ji ƴan uwarsa Fatima tana karantawa ko? Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ko? Daha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa turtu daha ne ko? Daha. Da ya ji ya ce kai wannan zance kai akwai dai wani abu a wajen nan yace kai wannan da ya tsara zancen nan kawai ya iya tsara zance amma da Allah wannan zancen waye ya fara faɗin ya ina za aka samu shi dan kama gani a ce a'a kai najasa ne mushriki ba zai taba ba a'a to kuma hadda wani sharadi shi wuya abin nan to tun daga lokacin ne ko imani ya fara hasken ya fara bugun sace shi kaga saboda shi fa laraban gaskiya ne ya ji zancen qur'ani din nan dahe ma anzalna alaykal qur'ana litashqa bai taɓa jin irin wannan zancen ba yace kai to wai ma dakata wai wannan da he din me ma take nihi ne ga ta dai kalmar larabci amma da he su kuma a tsarin larabawa ba su da irin wannan kalmomin kalmomin nan masu harafin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bibbi bibbi din nan sakandaman nan na qur'ani nun qaf sad he mim da he su ba su san wannan ba babu a ba su san inda ba su a yaren su babu to da ya zo ya ji shugaba yana haɗin irin wannan na ce dan ma ba a karanta suratul maryam ya ji ba eh harfa da yawa sun kai shi da ko eh duk ciki ba a fara magana ba ka ha ya ain sat guda biyar ne ko eh ka gani ya ji mai ɗaya ko mai biyu ya ruɗe ya kake gani kuma in ya ji mai shida ta yi kowace tsawo ko a cikin masu masu wannan harfa harfa ka gani to he su ya gane cewa to wannan abin gashi dai larabci ne to amma kuma ba ba irin fuskan larabcin da suke yi bane ce kawai shi hidiman nan fa akwai da yadda aka yi to daga nan ne kuma ya fara hasken musulunci ya fara bibiyarsa eh wa bayyanu bi fadl idrakihim li awwal shine eh fahimu hikimatahu ko wata bayyanu suka bayyanar bi fadl idrakihim da falalan nan na riskansu li awwal wahalati mu'jiz li awwal li awwal wahalatin tun a farkon zango da suka da suka ji alqur'ani tun a farkon zango suka ce kai wannan bayyane yake wannan mu'jizatahu mu'jizan qur'ani ta bayyana fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wazdadu kullu yawmin imanan kullun ƙara imani suke yawancin sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam ayoyin alqur'ani mabambanta da suke sauka dare dare da rana su suka ta ƙara sa su suna nutsewa cikin imani saboda me saboda gayatu ilmihim shine alhikmatu wal balagatu wa sheru tsara zance ai nan suka kware ko to idan suka ji qur'ani ya zo da wani salan malam sai azan nan ana tattaunawa musulman sahabbai kai Allah kaji wata aya nan kaji abin da take da Allah dubai yadda aka tsara nan sai wani ya ce ai ni ba wannan ya dauko man hankali ba kalli can wajen kawai yake ne sai an yi kira daga wajen shugaba an ƙara wahayi ga wata aya ta sauka sai zama kullun ƙara nutsewa suke cikin imani da manzon Allah saboda an zo masa da babin abin da yake sun saba da fahimta ta larabci da ƙwarewa amma ga wata fahimta sabuwa na zuwa wadda kullum ƙara masa ilimi ake akan iliminsu sai hakan ya zama sababin ƙaruwar imaninsu wa rafadu duniya kullaha fi suhbatihi saka karkada duniya ga baki ɗayanta a cikin suhuba tarayya da shugaba wa hajaru suka diyarahum suka ƙaurace ma gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa qatalu aba'ahum da yawansu ma suka kashe iyayensu wajen yaƙi saboda sun riga sun sallama sallamawa gaba ɗaya ga shugaba alaihi salatu wasalam duk duniya ba irin sahabi eh ba irin sahabi eh ba irin sahabi eh ba irin sahabi ba irin sahabi abinda suka yi a duniya su su kadai suka iya suka taba yin irin haka a cikin imani da manzon Allah wa qatalu aba'ahum suka yaƙi iyayensu wa abna'ahum suka kashe ƴaƴayensu fi nusratihi a cikin taimakon addinin manzon Allah wa utiya fi ma'ana haza bima yaluhu lahu raunaqun yace wa utiya an zo fi ma'ana haza a cikin ma'anar wannan bima yaluhu lahu raunaqun da abin da kyawu yake bayyana a gare shi wa yu'jibu minhu wato zibrijun zibrijun ado yake bayyana minhu daga gare shi lauhitija ilaihi da an bukata zuwa gare shi wa huqiqa kuma aka tabbatar yace lakunna qaddamna min bayani mu'jizati nabiyina sallallahu alaihi wasallam da mun zamo mun bayyanar da mun gabatar da bayani na mu'jizar shugaba alaihi salatu wassalam wa zuhuriha da rinjayen mu'jizarsa ma yaguni an rukubi budunu hazihil masaliki abin da yake wadatarwa daga hawa cikin wa'innan hanyoyi da muka kawo, wa zuhuri hadarin jayanta, wa billahi asta'inu, da Allah nake neman taimako, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, Allah shine ya isan mana madalla da Allah abin dogaro. Tamma bihamdillahi al-juz'ul awwal. Bangare juz'i na farko na wannan littafi ya cika. Min kitabi shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa sallama. Nan wata gaba aka zo a ashafa. Ka ji gaba kamar ƙarshe ƙarshe ko? wai balaraba mai bahausawa suna cewa wai wasa farin girki. Ai, in ba mu manta ba tun a barawa barawa can can ta can da aka fara a shafa. Ai, ya gaya mana cewa wannan kisimin na farko shin hida ne kawai. Yanzu dai ai da an ji dai abubuwan da aka ji a shekarun nan da muka yi muna yi ko? To wallahi alƙali ya ce shimfiɗa ce ba a shiga cikin ainihin ashafan ba. ana share fage ne ana ɗan nunnuna maka wasu abubuwa ana ɗan kawo misale misale yanzu ba a shiga cikin ashifa ba haka ya faɗa a can mukaddima ta farko in ba manta ba tun ba rawa rawar can to saboda haka duk abin da aka kawo a cikin wannan kasanin shimfiɗa ne an kawo shi ne ta fuskar farawa gabatar da wani yanki na wani abu da ake so a kawo mu fahimta kamar introduction ne muƙaddima ce, gabatarwa ne, eh, ai in ka lura, duk abubuwan da aka karanto baya, baka ji an yi magana a wani babi kancakatam kamar abin da za ka ji ya fara wannan babin da shi idan an shiga, bari ka ji, za ka ji abin da zai fara gaya maka ci shi ne a babu ima ya ji alal anami min hukukihi, farda imani bihi, wajibin yin imani da manzan Allah, sallallahu alaihi wasallam, wai yanzu ma ya matsayin yin imani da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake, ya yake, menene matsayin muminin ya imanin yake ya ake imani da annabi waye ya gaskata shi me matsayin shi me aikin shi me sakamakon shi ya wanda ya yarda da manzon Allah yake a gurin Allah ai a baya baka ji ana magana irin haka ba to ai kuma kan haka aka yi littafin oke to yanzu ka fahimci cewa dashin hida ake kenan eh ai huququl mustafa aka ce sallallahu alaihi wasallam fahimta haƙoƙan shi haƙi na farko wajibi ne kowa halitta ta imani da shi mutane da aljanu da ruhanai da mala'iku da zahiri da batini da kowa sai ya bi shi. To kaji an yi magana kan haka? Ai ba a fara magana kan haka ba. A'a ana kawo ma wasu muƙaddimatu ne dan ka fahimci wanda ake maganan nan kan shi. Wani lamari ne daga lamarin Allah da babu irin shi. Sannan wani fage ne za a kutsa a shiga wanda bai kano bai fahimto sai dai kawai dai kowa kuma ya kama abin da Allah iso ya kama. Saboda haka in mu ruhe yau gobe za mu fara a shafa. eh kaga duk abin da muka yi a baya ba mu ji ashafa ba eh mun ji rashin hida ta ashafa a cikin shekara uku eh eh eh eh to kuma shi littafin haka yake da gajiyarwa saboda duk abin da aka jingina shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam he gajiyar yanzu idan aka kai wannan ashafa din to duk ran da aka dawo aka sake sabon kamu kuma wallahi sai mun ji gabaki ɗaya mu kamar ba ma mu san littafin ba yanzu muke jin shi wallahi in za a yi a shafa sau dubu wallahi ran da za a yi ta dubu da ɗaya wallahi sai ka ji kamar ba a shafa da ake karantawa ba yanzu aka fara ta haka yake ai saboda me saboda ya jingina da manzon Allah ai haka alqur'ani yake ba a gajiya da shi zaka samu makarantun alqur'ani malam wani daddare da yini ya sauka alqur'ani wani tattare he ya sauka shi kadai in ya kama bunewa ya kama bunewa wallahi sanda za a ce sallah asuba ya kawo nasi wani kuma ya kasa shi uku a rana uku wani a dare da yini da daddare a izo talatin da yini a izo talatin kuma bai taɓa cewa kai wallahi tallahi malam abin nan kai mun karanta kaji ni wallahi huta zan malam abu kullum yayi ba zai zuba wallahi ai daga manzon Allah yake ai ai ba a gajiya da manzon Allah ba a gajiya da kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa a shafa sai ta samu wannan sanan na wannan sirrin zaka ji kullun heyi ake heyi ake yi mu da muke yi ta ki karewa mun ki denawa mun kuma ki gajiya to saboda me yayi haka saboda abin daga manzan Allah ne ana magana shugaba ne ba a gafiya da shi saboda me ruhi da rayuwa da jasadi su shi suke bukata fi duniya wal akhirah ba mu mutane mu kallafai ba mala'ikun Allah ma shi suke bukata eh shi suke bukata kowa a halitta Allah manzala yake bukata saboda haka ƴan uwa muke daɗa jawo hankalinmu karatutukan nan da muke yi muna yin su ne saboda ya zama cewa mun samu wani sirri mun samu wani haske mun samu wani matadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ƙara imaninmu da shugaba ya ƙara soyayyar mu ga shugaba ya ƙara sallamawa mu ga shugaba ta da eh mu ci girman sa mu ji nusa a zukatanmu ya zama kowane sakan ɗinmu muna tuna shi abinda Allah ke so da mu kenan ya zama duk sakan ɗinka kana tuna manzon Allah to irin wannan in kai wannan ne mutuwa ma ta zo ka mutu baka sani ba sai dai kai ma ka ji ana wai ka mutu sadatin mutuwa su zafin fitar rai su menene kamar da sai ya duk ba za ka je shi ba eh duk ba za ka ji ba wallahi to idan kana son ka zanna lafiya ka ji daɗinka baka ga sahabbai ba sahabi ne zai hita yaƙi baban sayyidina jabiru jabir bin abdullahi zai hito wajen yaƙi amma ya yi wasiya ya gaya to cewa in ya hito wajen yaƙin nan ba zan dawo ba ‘ya'yana a kula da su a yi kaza a yi kaza aka hito wajen yaƙi shi tsalle ce yana jin daɗi yana sukuwa yana nishaɗi ya zara takobi aka cewa zai fara hita ya ce ni sa shi zan fara hita ya fara hita kuma ya san mutuwa zai to dan auna da irin imanin mu kai dan kana son ka gane bambancin su da mu auna da imaninmu. Eh, auna, to ka gani? Da an ce kya in ka duka shi kenan ka wallahi ba za ka dawo ba. Ka gani? To daga haka za ka gane sahabban wasu sahabbai ne. Ba wasa suka yi ba a wannan hadarar san shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ka so su, ka girmama su, ka yi masu addu'a, ka bi kai koyi da su. Eh, manyan mutane ne da babu irinsu. Sun yi abin da ba a iya yi, ba su ba Allah su kaɗai ya yi da suke iya yin haka. Eh, suke iya yin haka. Eh, an gane ko? Mutum ya san mutuwa zai, hamma wani ya zo yana bai ba ma cikin musuluncin yake ba. Ita bai shugaba alaihi salatu wasalam ya ma'aikin Allah, yanzu ya kake gani inda zan musulunta in shiga cikin fagen yakin nan, a sare ni, in sara, in shahada, me zai faru? Manzo Allah ya ce aljanna zaka. Yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba ni takobi manzo Allah ya bashi takobi ya shiga fagen fagen fama iyaka aya ɗaya shi iya ai aka yi mai shahada sabai sun tawo suna kuka ya ma'aikin Allah yau dai wallahi kaza kaza ce menene cewa da ya anshi musulunci yanzu ga bai taba sallah bai taba komai ba ka san an kashe shi manzo Allah ce kuna nan kuna kuka akan ya ga ya can yana dariya ƴan matan aljanna na shashare mai inda aka farai ai wuyarta dai ka ba annabi wuyarta kenan ka ba annabi da ka bi manzon Allah to ka gama dace wallahi komi ba wahala idan fa ka rike abin da kyau ina gaya maka wallahi duk wannan wahala ta duniya ma da ake ciki ba za ka ji ta ba Allah ka kai mu wannan mukami wallahi ba za ka santa ba za ka ji sai dai ka ta jin kamar abin kamar labari an ce wa ana shan wuya an ce wa yanzu komi ya ninka farashin shi an to kai da manzo Allah ya riga mamaki ya buke zuciya ba wani guri da aka rage meye kuma kai na ruwanka da wani farashi kawai dai mu dai yanzu da muke dai civilian muna can kasa kasa Allah ka laddafa mana eh Allah ka laddafa mana eh saboda ka da Allah a rike lamarin manzon Allah kada a rike shigaltuwa da abubuwan duniya da harkokin yau da kullun din da ke kaza an yi kaza an yi kaza wannan wani abubuwa ne muƙaddari ba da za ka yi da su wanda ke da haƙƙi akan abun ba za su dau haƙƙin ba ba wannan ke gaban su ba kowa ya gaza to a koma gun ya manzan Allah in ka rike shi ya ishe ka fid duniya wal akhirah kada mu rika damuwa da sha'anin duniya bare kuma har mu damu da sha'anin mutane da tattauna maganganun su da gulman maki da abubuwa duka kai wannan rike Allah rike manzan Allah ya ishe ka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli سيدنا محمد الفاتح لما قال خاتم لما سبقنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله